الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha bakwai ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da takwas ga watan sha ɗaya miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan guwa ta hausawa zurat a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha littafi ne wallafar al'allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 22 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata muna babi na goma sha biyu babin da ke bayani akan ɗaukan jana'iza ko ɗaukar gawa da kuma rakata zuwa ainihin wato makabarta to mun tattauna game da falalar wato shirya mamaci da kuma raka shi zuwa ainihin wato makwancinsa to muka ce akwai wato raka jana'iza iri biyu akwai wanda ake samun cikakken lada shine wanda za a fito da ita daga gida a kai ta zuwa gurin da za a sallace ta daga nan kuma a ɗunguma zuwa makabarta wannan shine mutum yake samun cikakken lada duk da cewa akwai falala a tattare da mutum ya sallace ta a ɗauko ta daga gida a taho da ita zuwa wani fili zuwa gurin da za a sallace ta a sallace ta sannan mutum ya tafi gida ko kuma ya tafi wasu harkokin nasa ba tare da ya raka ta zuwa makabarta ba wannan shi ma yana da falala amma wannan na biyun ya fi na farkon falala saboda hadisin da muka karanta na man shahidal jinaza min baitiha wa fi riwayatin man ittaba'a jinazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalla 'alayha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfana wa fi riwayatil ukhra yufraga minha falahu qiratan min al-ajr qila ya rasulullah wa mal qiratan qala mithlu al-jabalayn al-'azimayn wa fi riwayatil ukhra kullu qiratin mithlu uhudin wannan kaga shi ke nuna akwai bambanci tsakanin wato da tazara da fifikon lada tsakanin wanda aka fito da gawa daga gida zuwa gurin da za a sallace ta daga nan ya juya ya tafi da kuma wanda ya samu damar rakata zuwa makabarta ko shakka babu wannan ya fifikon lada shi zai samu kiradi guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta kiradin kowane guda ɗaya ya kai kaman girman dutsen Uhudu wannan hadisin hadisi ne wanda yake ya inganta wanda mun karanta duruk ko kuma ainihin wato waɗanda suka ruwaici wannan hadisin da lambobin hadisin a cikin littafansu sannan kuma mun tattauna game da shawahid da wannan hadisi yake da shi daga sahabbai da dama akwai shahid na farko hadisin sauban wanda imam muslim ya fitar da shi na biyu akwai da na uku da hadisi ne daga albara ibn azib da abdullahi ibn mugaffal kamar yadda imam nasai da imam ahmad suka fitar da shi sannan akwai ruwaya ta hudu ko hanya ta hudu an abi sa'id al-khudri wanda imam ahmad ya fitar da ita ko kuma wasu shawahid din da aka samu daga abi huraira wanda an samu wasu ziyada da waɗanda suke masu amfani wanda malai ce yana da kyau ya dan ambace su shine wato maganar ibnu umar radiyallahu anhu ya kasance yana yin sallar janaza sannan sai ya juya ya tafi to ana nan sai wata rana hadisi ya isa wato ya kawo kunnansa daga abi huraira radiyallahu anhu mun karanta kissar har abin da ya faru na aikawa zuwa ga ainihin na Aisha radiyallahu anha domin a tambaye ta dan ta tabbatar da maganar Sayyidina Abu Huraira ko kuma ta kore kuma ta tabbatar ko mun karanta wannan sai kuma raka janaza falalar wato ya keɓanci maza ne banda mata saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata raka janaza wa huwa nahyu tanzihin duk da cewa hani ne na karhanci ummu adiya tana cewa kunna nunha mun kasance ana hana mu ko kuma na hana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janaiz wa lam ya'zim alaina wanda hadisi ne wanda mun karanta shi Imam al-Bukhari da Muslim da sauran marwaita hadisi sun ruwaito shi mun karanta gabar bai halatta a raka jana'iza da dukkan abin da ya saba wa shari'a dukkan abin da ya ci karo da shari'ar musulunci bai halatta a raka mamaci da shi kamar yadda nassi ya zo a cikin hakan game da wasu al'amura guda biyu na farko akwai raf'is sauti bil buka an haramta raka mamaci makabarta ana koke-koke wattiba'iha bil bakhur kamar yadda aka haramta ko aka hana raka mamaci makabarta da garwashin wuta wato wanda yake cin turare wato garwashin turaren wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuttaba al janazatu la tuttaba al janazatu bi sautin wala nari wannan shi ma yana nuna haramcin ko rashin dacewar raka mamaci bi sautin ana koke-koke ana daga murya ko kuma a raka shi da ainihin wato wuta wannan shi ma mun karanta kusan hadisai da suke magana akan haka akwai wasiya ma da amru bin al-as yayi wajen ainihin yake cewa fa idza ana mitu inna mutu fala tashabni na ihatun wala nar kada wata mai kuka ta raka gawata da kuka kada kuma wani ya raka gawata da wuta haka sayyidina abi huraira radiyallahu anhu lokacin da shi ma yazo mutuwa yayi makamancin irin wannan wasiya yace la tadribu alayhi fustadan kar a buga min rumfuna daga zarar mutun ya mutu a debo rumfuna haya a zo a kakkafa tanti tanti abu huraira yace shi kar ai masa haka sannan yake cewa wala tattabi'uni bi mijmarin kar kuma ku raka ni da garwashin wuta wannan din yana daga cikin abin da muka karanta a darasin da ya gabata wanda an hana waɗannan abubuwa su faru an hana faruwar waɗannan al'amura a daidai lokacin da ake raka mamaci sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ya karahu na raf'as sauti inda jana'iz wannan shine gabar da muka tsaya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa li'anna fihi tashabbuhan bin nasara yace kuma banda ma abin da ya gabata hakan koyi ne da kamanceceniya da kiristoci fa innahum yarfa'una aswatahum domin su ne suke daga muryoyinsu bi shay'in min anajilihim min anajilihim suna daga muryoyinsu da wani abu na injilolinsu ma'ana suna karanta wato bible bible ɗinsu wa azkarihim da zikirai irin nasu ma'attamdidi tare da jan doguwar madda shine attamdid wattalhini da kuma karere ya murya wata hazini da kuma yanayi irin na nuna bakin ciki da damuwa wannan ɗabi'a ce ta nasara su ne in sarewa za a busa za ga irin sarewa ce wadda take amfani wadda ake amfani da ita don nuna takaici ko bakin ciki da makamancin haka sannan karatun da suke rerawa daga bible ɗinsu shi ma suna rera shi ne a wani yanayi na nuna damuwa da takaici da bakin ciki suna karere murya suna kuma jan sautin su wajen yin haka da haka a samu wani musulmi shi ma koda da zikiri ko ambatan Allah ne yayi tamdid ko talhin ko tahzin wato wajen raka mamaci to wannan yayi kamanceceniya da kiristoci wa aqbahu min zalika abin da yafi haka muni shine tashyi'uha raka mamaci ko raka gawa bil azfi da jita ko piano shine azf wato a raka ta da kayan alal alatil musiqiya wato kayan kada kade irin na zamani ko piano ko jita ko kuma wani abu mai kama da haka amamaha azfan hazinan a gaba a ko wani gwanin iya buga jita ko garaya ko piano ko kuma ainihin wa'inan kayayyakin sarewa din irin na zamani wato hazinan kuma wanda yake nuna bakin ciki busa ko kuma waka ko busa wato busa waɗannan abubuwan irin busawa ta tausayi ko nuna takaici da bakin ciki kama kama yuf'alu fi ba'd al-bilad al-islamiyya kama inda za ga cikin wasu garuruwan na musulunci ana yin haka taqalidan lil kuffar dan koyi da kafirai wallahu al-musta'an da haka wannan shi ma yana daga cikin abinda wannan bid'a dai bata zo mana nan ba ko qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fil azkar imam an-nawawi a cikin littafin sa al-azkar rahimahullah yana yana fada a cikin shafi na 203 yace wa alam ka sani أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة إمام النووي كتوى أن الصواب كسني أبند يفزما ديدي أبند يكديدي والمختار أبند شريعة تزابه وما كان عليه السلف أبند مقباتا نقوري سكي كي رضي الله عنهم Allah ya ƙara musu yadda as-sukutu shine yin shiru fi hali sairi a lokacin tafiya ma'al janazati tare da gawa don raka ta makabarta da aka sai dai ka ji sauci kowa an yi ƙasa da murya ba ma a magana kowa ya yi shiru to wannan shine ya dace da ainihin wato karantarwar a sunna fala yurfa'u sautun bi qira'atin shi yasa ba a daga murya wai koda da karatun alqur'ani ne a wannan lokaci wala zikirin ko zikiri wala gairi zalika ko wani haka kar mutun ya ce ya ambatan Allah yake an hana daga murya karatun alqur'ani ko wani zikiri a daidai lokacin da ake raka mamaci makabarta wal hikmatu fihi zahiratun kuma hikimar hana ko hikimar hakan a bayyana take wa hiya ita ce annahu askanu li khatirihi ai shiru kar ai wani ko karatu ko zikiri ko koke-koke ko daga murya ko kaɗe-kaɗe to wannan askanul wato annahu askanul khatiri zai fi sanya natsuwa a tunanin shi wanda yake raka mamaci wa ajma'u li fikrihi zai kuma fi tattara masa tunanin sa ya dinga tunanin oh yanzu wani shi ma lokaci yayi kaza kaza ya tuno shi kuma yaushe ta sa za ta zo to wannan in aka ce ana tafiya shiru sai dai ka ji karar tafiyar takalma to wannan yakan dan sanya wa mutum khadir tunaninsa ya zamanto ya sake nutsuwa ya zurfafa tunani ciki sannan kuma tunaninsa yakan tattaru guri guda fi ma ya ta'allaku bil jinaza cikin abin da yake da alaka da, da, janaza wa huwa al matlubu fi hadha al hal kuma irin wannan halin abin da ake bukata kenan kaga kenan hatta ringin din waya bai dace ba a irin wannan lokacin kawai ana cikin tafiya za a gagawa an ɗauko ta kawai ka ji wani ainihin barmani coge ta ta ta ta ta abin nan shine ringin ton ɗinsa an gane ko ko mammalo shata ko wani abu kawai wayannan su yasa kawai ana cikin raka jana'iza sai ka ji wani malam wayarsa ta kaure da da, ringin ton irin wannan na kaɗe kaɗe da sauransu to wannan duk yana daga cikin abin da bai dace wa mutane suna buƙatar su ta tunani game da mutuwa da kuma shi kansa mamacin da sauransu to wannan shi kuma yanayin zai fi bada nutsuwar ai haka in ya zama babu wani sauti ko wata murya da ke tashi da aka koda sautin karatu ko zikiri an hana a daidai wannan lokacin ballantana waninsa fa hadha huwa alhaq kuma wannan shine zance na gaskiya wala taghtarra bi kathrati man yukhalifu kada yawan wanda suka saba wa wannan ya rude ka karka ce to ai ni a garin mu ana raka gawa ai ta zikiri ana samun wasu zakirai a can gaba ko a baya suna ana tafiya suna rangaji suna raka gawa wannan kada ya rude ka kar kuma irin wanda ake yi a ce an raka gawar da fulawoyi da, motoci da badujala da, da, da, abinnan abinnan irin wanda yan, yan scout din nan suke buga sunanta eh, abinnan ko yan scout suna buga wani irin wannan gangunan nasu ai za a gani wani lokaci ko irin kiristoci ko shi'a in za su kai mamaci ya za a gansu da irin wannan suna da to wannan yawan koda kana cikin yankunan da ana yawaita irin wannan wannan kada ya rude ka faqad qala abu ali domin abu ali al-fudail bin iyad radiyallahu anhu ma ma'anahu yana fadar irin abin da yake da ma'ana irin wannan al-fudail bin iyad yana cewa ilzam duruq al-huda ka lazumci hanyoyin shari'a wala ya durruka ƙillatu saliki na ƙarancin masu bin hanyoyin shari'a kada ya rude kada ya cuce ka kada ya cutar da kai kar ka ga kamar ba ku da yawa waɗanda kuke riko da sunna a abin da ya shafi gawa ko kai gawa ko raka mamaci ko yi wanka ko wani abu mai kama da haka rashin yawan ku kada ya dame ka an gane ko haka fudail bin iyad yake cewa ka lazumci sunna kawai ka lazumci tafarkin da yake na shari'a wala ya durruka qillatu salikina rashin yawan waɗanda suke shiga tafarki na shari'a kada ya dame ka wa iyyaka wa turuqad dalala kuma a hirdinka da hanyoyi na bata wala taghtarra bi kasratil halikina kada yawan halakakku da suke shiga wannan hanya ta bata ya rude ka kar ka dinga ganin kaman ai mutane duk haka ake yi haka ake yi baya nuna cewa addini ne kaga an dade ana yi baya nuna addini in babu hujjar dadewar a'a ma haka mafi yawan mutane suke yawan mutane ba shi bane ma'auni dalilin da mutane suke kai in yan kaɗan ne tare da dalili mai ƙarfi su ne akan daidai kudi da basu da yawa an gane ko wa qad ruwina fi sunan al-baihaqi mun ruwaito daga sunan al-baihaqi ruwina ko an ruwaito mana daga a cikin sunan al-baihaqi ma ya qatadi ma qultuhu abinda yake hukunta abinda na faɗa din nan yushiru ila qawli qais ibn ubad yana nuni zuwa ga maganar qais ibn ubad wa amma ma ya fa'aluhul jahala yace amma shak albani yace amma game da abinda jahilai suke aikatawa fil qira'ati na yin karatu alal janazati akan gawa bi dimashka a kasar dimashq wa gairiha da wani kasar dimashq min al qira'ati na yin karatun alqur'ani bi tamdidi da jan doguwar madda wa ikhrajil kalami amma wadihi da fitar da zance daga bugiransa fa haramun wannan haramun ne bi ijma'il ulama'i da ijma'in malamai wa qad awdahtu qubhahu shak albani yace nayi bayanin munin irin wannan dabi'a wa gilaba taharimihi da kuma girman haramcin wannan al'amari wa fiska man tamakkana min inkarihi falam yumkirhu da kuma fasikancin wanda yake da damar inkarin irin waɗannan bidiyoyin amma yake yi inkari fi kitabi adabil qira'a yace na kawo duk waɗannan bayanai a cikin littafi na adabil qira'a wallahu almusta'an da aka da abubuwan da ake wanda suka saba wa shari'ar musulunci a cikin a janaza wannan yawan ana yi ko gari duk haka ake kada ya rude ka wannan ba shi bane ma'auni ina fata an gane yi karancin ku da kuke son sai an kamanta abinda annabi ya koyar a komai rashin yawan ku wannan baya da kar ya dame ka qultu sai nace yushiru ila kitabihi a nan shek imamun nawawi yana ishara ne zuwa ga wani littafinsa at-tibyanu fi adabi hamalatul qur'an wato littafin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an fanzur ka duba safha nan dai bai rubuta min safha din ba ya rubuta muku to fanzur safha kila shi ma safha din ta ta ta kubuce masa bai abin nan ba yace fanzur safha minhu wato a cikin shafukan dai wannan littafi at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an in ka duba akwai wannan magana gaba ta 49 wa yajibul isra'u fi sayri biha wajibi ne yin hanzari wajen yin tafiya da gawa sairan dunar ramali tafiya fa mai sauri ba sassarfa ba kar ya zama an hada da gudu-gudu ko sassarfa amma dai matukar sauri ake so a yi ba a so a dinga tafiyar kamar ba za a kai ta ba a tafi da sauri duk da cewa saurin kada ya kai sassarfa wa fi zalika ahadith a cikin wato hukuncin raka gawa da kuma gaggawar raka ta din da kaita akwai hadisai da suka zo akan haka al-awwal akwai hadisi na farko asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimuna ilay wa in taku ghayra zalika fa sharrun tad'unahu arriqabikum manzo Allah yace ku yi maza maza ku yi sauri wajen kai ga kai wajen kai gawa makabarta ku yi gaggawa domin idan wannan mamaci wato salihin bawa ne fa khairun tuqaddimuna ilayhi alkhairi ne kuke gabatar da wannan gawa zuwa gare shi wa in taku gaira zalika idan kuma ba saliha bace wannan gawar fa sharrun tad'unahu arriqabikum sharri ne kuke sauke shi daga kan kafadunku da ku maza maza ku dauke shi daga cikin ku kuje can ku binne shi ai fi zama muku alkhairi tunda ba gawa bace wadda take ta alkhairi kamar yadda muka karanta akwai hadithin mustarihun wa mustarahun min akwai wanda in ya mutu ya huta akwai wanda in ya mutu an huta an gane ko to kaga wanda in ya mutu ya huta to kaga a tsaya ana ta wani nawa ba a kai shi ba wannan an shiga haƙƙin sa ko a tsaya jiran wani wanda yake nesa ko a ɗauke shi din bayan an fito da shi kuma a ta nawa wajen kai shi wannan an shiga haƙƙin sa idan kuma ya zamanto mustarahun minhu ne gawa ce wadda barinta daga cikin ku kuma hutu ne gare ku kuma rahama ce gare ku to me amfanin ku tsaya zama da ita ku maza maza ku kaita akhrajahu shaykhan imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da wannan hadisin wasiyaqu li muslim wa ashabi sunan al-arba'a sai kuma ashabi sunan al-arba'a wasahu at-tirmidhi wa ahmad imam at-tirmidhi da imam ahmad sun inganta wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na 240 shafi na 280 shafi na 488 haka al-imam al-baihaqi mujalladin sa na hudu shafi na 12 min durukin ta hanyoyi da dama an abi wato an abi huraira daga abi huraira radiyallahu an wa lahu hadithun akhar bi nahwi tali akwai wani hadisin kuma daban wanda shi ma kamar wannan wanda zai zo ne to to bai haƙi mujalladi na hudu wato mujalladi na hudu shafi na 21 ko min durukin ta hanyoyi da dama an abi huraira daga abi huraira walahu hadithun akhar yana da wani hadisin daban na hawa binahawi binahawi ati wanda yake kama da wannan wanda zai zo nan gaba athani na biyu idza wudi'at aljinazatu in an ajiye gawa wa hatamala har rijalu ala aqabihim ala anaqihim mazaje suka ɗauki wannan gawa suka ɗora a kan kafaɗinsu fa in ta salihatan idan wannan gawa nagartacciya ce ta gari qalat ita kanta gawa cewa take qaddimuni qaddimuni ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kana da ghayra salihatin manzo Allah ya ce idan ko ba gawa bace nagartacciya qalan za ta dinga cewa ya wailaha kai canta aina yadhhabuna biha ina za su tafi da ita yasma'u sautaha kullu shay'in komai yana jin wannan sautin gawar lokacin da take ta wannan ainihin magana illa al-insanu banda mutum walau sami'ahu da ko mutum ya ji shi ma lasso ikada ya mutu sai da kawai ga mutum ya yanke jiki ya fadi ya mutu saboda tashin hankalin da mutum zai fuskanta da yanda zuciyarsa za ta buga an gane ko saboda karar da mamaci yake yana ina za a kai shi ina za a kai shi guta ce fa ga kaza nan ina gani ya za ku kai ni ba kwa kaunata yana ta faɗa ma mutane ba sa ji in za ce an ɗauko mamacin mutum ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ɗansa ko matarsa ko mijinta ko wani ɗan uwansa wa ko kani ko wani amininsa a ce yana ta ihu yana ina za ku kai ai kaga akwai tashin hankali mutane mutane ina za su iya bacci ma to shi sa sai Allah ta'ala ya sakaye wannan sautin ba a ji yana ta ina za a kai shi ina za a kai shi ina za ku tafi da shi ba a ji haka za a ji a kai shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi mujalladi na 3 shafi na 142 wan nasa'i imam an-nasa'i mujalladi na 1 shafi na 280 da 70 kai wal baihaqi wa ahmad imamu ahmad shi kuma mujalladinsa na uku shafi na 41 da kuma na 58 an abi sa'id al-khudri radiyallahu an wa ziyadatan lin nasa'i wannan ƙare-ƙaren guda biyu daga imamun nasa'i ne walil baihaqi minhuma al-ula shi kuma imamul baihaqi daga cikin ruwayoyin wannan ziyadar guda biyun shi yake da ta farko wali ahmad al-ukhra imamu ahmad shi yake da ɗaya da ita kuma ويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة قارن فرقو حديث أبو هريرة زي زم زي شيديشي قال أنه قال أبو هريرة يتي حينما حين حضره الموت لو كتندا متوى تزو مسا سي أبو هريرة يتي لا تضربوا علي فسطاطا karku kafa min tantina a kofar gida karku kafa min rumfuna irin kanofi kanofi din nan wala tattabi'uni bi mijmarin kar ku raka gawata da garwashin wutan da ake ganin an zuba turaren wuta a ciki wa asri'u bi abu hurairah ce kuma ku gaggawar kai kai wato kai ni shine wa asri'u bi fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu hurairah yake ta domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza wudi'a ar-rajulu salihu ala saririhi da zarar an dora mutumin kirki akan makarasa قال زي فارشا قدموني الحديث نحوه دون دون قوله يسمع صوتها أخرجه النسائي وابن هبان في صحيحه والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم الثالث نأكو أن عبد الرحمن ابن جوشن an karbo daga abdurrahman ibn jaushan kala yace kuntu fi jinazati abdurrahman bin samura yace na kasance ina wajen jana'izar abdurrahman ibn samura faja'ala ziyadu wa rijalun min mawalihi sai ziyad da shi da wani wasu mutane daga cikin barorinsu daga cikin wato wa rijalun min mawalihi da kuma wasu mutane daga cikin barorinsa shi ziyad yamshuna ala aqabim amama sarir su suna tafiya ne a ƙasa a gaban gawa thumma yaquluna sannan suna cewa ruwaidan ruwaidan barakallahu fiikum haka suke gaya waɗanda suka ɗauko gawar Abdurrahman ibn Samura suna cewa da su ruwaidan ruwaidan ku tafi a hankali a hankali ku tafi a nitse Allah ya muku albarka suna cikin wannan su wa'ancan kaga mutane ne wanda sun shiga gaba suna ta dan ganin saurin yayi yawa da shi ziyad da rijalun min mawalihi su suna tafiya ala aqabi ma kan kafafuwan su ma'ana a ƙasa ba kan abin hawa suke tafiya ba amma masarir amma suna can gaban makara an gane su a ƙasa suke da haka sun wuce can gaban makara tana bin su a baya kuma summa yaquluna suna can gaban suna jagorantar tafiyar suna kuma cewa ruwaidan ruwaidan ku tafi a hankali kamar saurin yayi yawa barakallahu fikum suna cikin wannan falahikahum abubakarata sai abubakarata sahabi radiyallahu anhu ya haɗu da su fi ba'd sikakil madina a wata wato a wani cikin layukan garin madina faja'ala alaihim bil bagla fahamala alaihim bil bagla sai maza ya sha kansu yana kan alfadara tunda shi yana kan abin hawa wa shadda alaihim bis saut kuma ya tsananta musu ya tsananta musu bai sauɗi ta hanyar dukan abin hawan nasa da bulala saboda ya sauri ya je inda suke wa qala yana zuwa inda suke sai ce khallu wallazi akrama wajha abil qasim sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lanakadu an narmala biha ramalan sai ke ce khallu wallazi akrama wajha abil qasim ya ce na rantse da wanda ya girmama da mutunta fuskar baban kasim sallallahu alaihi wasallam wato ku kyale mutane da cewa su daina sauri laqad ra'aytuna na gammu ala ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lanakadu annar mala biha ramalan kiris ya rage mu fara sassarfa in mun dauko gawa da sauri saurin yana kai kir zai rage ma ya zama sassarfa haka ya za ku dinga cewa mutane su rage sauri a tsaya tsaya a dinga tafiya a hankali a yanayin daukar gawa da kai ta ba magana tafiya a hankali sai dai in kana da larura ta kafa ko baka da cikakkiyar lafiya ko kayi jiki da yawa ba ka iya sauri ba to ka zama tunda akwai zabin ka tsaya a baya ko damanta ko hagunta amma waɗanda za su shige can gaba da waɗanda suke ɗauke da ita lalle ana buƙatar hanzari da sauri da aka wanda ba shi da wannan kara dinga cewa da Allah rage sauri jama'a zaka ji wani lokaci ana fada a'a shine Abubakar abin da ya gaya wa Ziyad da shi da wasu mutane da suke suka wuce can gaban gawa suna tafiya a kafa suna cewa mutane a rage sauri Abubakar yake cewa ya zaburi abin hawansa ya yi mabulala har sai da ya jitar da su ya ce ku kyale mutane yanda suke dinnan shine daidai shi ya dace da sunna ya ce na ganmu muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa iris ya rage mu fara mu yi sassarfa wajen kai gawa akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa da biyu shafi na 65 wa nasai imam an-nasai a mujalladin sa na 1 shafi na 271 wa tahawi imam tahawi fi mishkil wato wato ma'anil athar a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da shida wal hakim abu abdullahi na saburi a cikin almustadrak mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar wal bai haƙi imamul bai haƙi a cikin sunan kubra mujalladi na hudu shafi na shafi na ashirin da biyu wa ɗayalisiyu haka im dawudu ɗayalisi a cikin musnad ɗinsa a hadithi na ɗari takwas da tamanin da uku wa ahmad imam muhammad a cikin musnad ɗinsa mujalladi na biyar shafi na talatin da shida zuwa talatin da takwas وقال الحاكم صحيح امام الحاكم كيتا wannan hadisi ne sahihi wa wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya wafaqa masa wa man wa min qablihi an-nawawi kafin imam adh-dhahabi ba akwai imam an-nawawi ya wafaqa ya inganta wannan hadisi fil majmu' a cikin majmu' sharh al-muhazzab mujalladi na biyar shafi na 272 wa qala fihi a cikin wannan ruwaya sai ce a mujalladin sa na biyar shafi na 271 wattafaqal ulama sai imamu Ahmad yake cewa malamai sun yi ittifaki sun hadu alastihbabil isra'i akan mustahabbancin yin sauri bil janazati wajen kai janaza illa an yukhafa min al isra'i min al isra'in fijarul mayyit sai dai fa idan garin saurin nan ana jin tsoron mamacin nan zai iya bindiga dama ya dan kumbura haka ana son a lallaba shi ne a je maza a kai shi ana ganin ana yawan jijjiga shi ana yawan motsa shi zai yi infijar explosion shi ake kira da infijar ma'ana zai iya tarwatsewa zai iya ainihin wato bindiga au tagayyuruhu ko kuma zai iya canzawa in ana wannan saurin da shi kila dama ya kone sosai namansa ya zagwanye da sauransu ko wani abu mai kama da haka ana ganin zai iya canzawa in aka ce za a yi wannan saurin to wannan yanayinsa ne yasa aka rage sauri ake tafiya a nitse saboda yanayin amma in ba wannan ba asalan shine a yi saurin wani hauhu da makamancin irin waɗannan uzurrukan da za su hana saurin ko za su rage saurin fayuta annato sai a dinga tafiya a hankali Kultu, Shek Albani ce, Zahirul amril wujub, zahirin umarnin nan asiri bil janaza zahirin umarnin alwujubu wajabci. Da haka zahirin umarnin yana nuna wajabcin yin sauri wajen kai mamaci. Wa bihi qala Ibn Hazm wannan shine ra'ayin Ibn Hazm al-Andalusi a mujalladin sa na biyar shafi na 154 da 155. walam najid dalilan ba mu samu wani dalili ba yasrifuhu ila istihbab da zai maida wannan umarnin zuwa mustahabbanci Sheikh Albani yace asri'u umarni ne annabi ku yi sauri ku kai mamaci yace kuma wannan umarnin na wajibi ne domin ba mu samu wata wani dalili ko ta hujja da ya nuna wannan umarnin mustahabbi ne ba na wajibi ba fawa fawa qafna inda da haka mu kan mun tsaya akan haka cewa umarnin na wajibi ne wa qala ibn al-qayyim fi zadul ma'ad ibn al-qayyim a cikin littafin sa zadul ma'ad fi fi hadi khairul khairul ibad ya ce wa amma dabibun nasi amma kaga san da mutane suke yi kamar tafiyar tururuwa shine dabibun nas al yawma irin wanda mutane suke a yau khatwatan khatwatan taku bayan taku bid'atun makruhatun wannan abaraka gawa bid'a ce ita ma kuma wanda take abar kyama mukhalifatun lissunna kuma ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa mutadamminatun litashabbuhi bi ahli alkitabi alyahud kuma wannan ya kunshi kamanceceniya da ahlul kitab musamman yahudawa su suke irin wannan wajen rakama matansu gaba ta hamsin wa yajuzul mashiyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa an yasariha ya halatta yin tafiya gaban mamaci ko bayansa ko dama da shi ko hagu da mamaci duk inda ka tsaya ba matsala in wani ya wuce can gaba wasu sun wuce gaba babu damuwa wasu tsaya a baya wasu suna dama wasu suna hagu ala an ya kuna ƙariban min ha amma mutum ya kasance dab da ita kare zamanto in kana can ɗin ya zama ko kayi nisa ta yadda ba za ma a gane cewa wannan gawacin kake raka ba gawa tana bakin titi kana daga nan kana tafiya ta sanda saboda ai kai ba kai ne kake dauke da ita ba wannan kai ma a cikin tafiyar taka akwai bid'a ka saba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kake gani ana sauri wajen tafiyar nan kai ma haka zaka hanzarta sai dai kana da larura da za ta hana ka yin wannan saurin to kai sai ai maka uzurin larura amma kalau kake to babu magana dan gawar ba kai kake dauke da ita ba wasu ne suka dauka kai kuma raka kake kawai ka tsaya ku ta hira da kai da abokinka ko kuma ka zauna kana ta tafiya yanda kaga dama kai ma asiri udin nan ya kama ka domin dukkanin ku kuna raka shi wannan mamacin ne da haka in a gaba da shi kake in a baya kake in a damun a hagu ka zama dab da shi ga ka gashi kusa da shi ina fata an gane wannan shi ma sai mun gyara zaka dinga ganin wani lokaci an tafi da gawa sai ga kuma mutane suna can nesa da ita ko sai ga mutum yana can abin nan nesa da ita in dai gawar zaka raka to lalle kai ma koda baka dauke ta ba saurin da za a yi da ita kai ma ya zamanto kai ma kayi illar rakiba banda wanda yake kan abin hawa fayasiru khalfa shi kam dimme raka gawa akan abin hawa zai bita ne zai raka ta ne a baya amma sai ga wani tuni ya zagaya ma har ya tafi makabarta ya ji ya kafa mashin yana jira ana ya baraka ta je yi ba shan kai kenan in akan abun hawa mutum yake to a mashin yake ko a mota to mara kagawan wanda suke kan kafafuwansu wasu gaba wasu dama wasu hagu wasu na baya to su kuma masu abun hawa suna bin masu bin gawa a baya a kafa in an dan tsaya an an samu gosulo kai ma sai ka taka burki ka tsaya in an ci gaba da tafiya babu magana gudu kai ma sai ka dinga bi a hankali a hankali ana tafiya na fata an gane wannan shi ma haka sai wannan duk kaga karatu ne ya kamata mu gyara za ga galibi masu abin hawa ba sa jira wace makabarta ce in aka ce dan dolo ne kawai mutum sai ya zamro mota sa kawai sai ya tafi can kwatawo a wace makabarta ce a farm center ne kawai mutum a ta ina za a bi ba ma dali ba ma in aka ce bari a fita nan dangi shi kawai sai ce bari ya fita nan haka ha gaba ɗaya ba raka gawa ya je yi ba ce aka yi kuraka ta ba to su sun yi nan kai kayi can haka kuma wallahi za ga kuskure ne dan kankani kankana na kuma za ga ana yi sai ga an yi nan su ce su da za su bi da mu ta nan kuma kaga sun yi nan kaga mu zo mu ta nan kawai ko ba ka gani sai ga kawai shi kuma ya dauki abokinsa shi kuma sun fita wani wajen to wannan duk kaga abin da ya kamata mu gyara kenan ashe mu ma muna yin kusakurai wajen raka gawa za mu zo kan gabar raka ta shin ana ma tafiya da ita a mota ko ba za a tafi da ita ba shin bid'a ne dora ta akan mota ko kuma ya dace da sunna ma a dora ta akan mota mutane su kuma su abin nan to za mu zo kan gabar insha Allah yawwa to sai kaga in anan ne kaga wannan wata larura ce amma ba shan kan ba wuce su zakai ba sai ka bullo daidai inda in ka yanke inda tunda su sun bi wani lungu mota ba ta bi ta gurin su masu dauke da ita kai kuma sai ka bi ta misali yanzu sai aka fita nan kofar gidanku sai aka ga nan mota ba ta shiga ba kai kuma da mota kaga sai ka fita can wajen sabon titi sai ka je inda za su zo sai ka jira su in suka zo suka abin da sai ku ci gaba da tafiya tunda daga nan har cikin makabartar kaga duk mota za ta iya zuwa ina maganar makabartar gyaɗi-gyaɗi ne ga masu sauraron karatu na nesa kasa ga yana ba da kwatance su kasa gane ko akwai wata makabarta da nake ba da misali da ita ala an yakuna qariban minha illa illa ar-rakib fa yasiru khalfaha li qawli sallallahu alaihi wasallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rakib yasiru khalfal khalfal janaza wanda yake kan abin hawa ko keke ko mota ko mashin ko kuma jaki ko ainihin wato doki to shi zai yi tafiya ne a bayan janaza wal mashi mai tafiya a kasafa haythu sha'a minha duk inda ya so ya rakata wato duk inda ya so daga ɓangaren gawar zai iya tsayawa kalfaha ko ya tsaya a bayanta kamar yadda shi da'iman wanda yake kan abin hawa yana baya to shi ma mai rakiyar a kafa zai iya tsaya a bayanta wa amamaha zai iya wucewa can gabanta wa an yamini ha zai iya tsayawa dama da ita wa an ya sari ha ko kuma hagu da ita ƙariban min ha dab da ita dai kar ya zaman to yayi nesa da ita wa difulu yusalla alai karamin yaro shi ma ana yi masa sallah wa yud'a amma an tashi yin addu'ar karamin yaro an ce jariri ya rasu ko dan shekara ɗaya ko shekara biyu ka zo ka dinga Allahumma ghafir lahu warhamhu to me yayi kaga wannan shi ma sai ka kiyaye wannan in karamin yaro ne irin addu'ar da kake wa babba da ya iya zai iya wa ya aikata laifi ba ita za ka yi masa ba shi addu'ar da ake wa karamin yaro iyayensa ake wa in ka zo Allahu akbar sai ka dinga Allahumma ghafir li walidayhi Allahumma la tahrimhuma ajrahu irin wannan lamirin zaka dinga juya ya Allah ka ba su ladan rasuwar dan Allah ka gafarta musu sanadiyar dan Allah madaukakin sarki kar ka haramta musu ladan sa sai ka ci gaba da irin wannan addu'ar ga iyayen kuma shi ma in iyayen zaka yi musu ta'aziyya sai ka ce Allah Allah ya baku hakuri Allah ya ƙara hakuri Allah ya baku ladan abin nan ba za ka dinga Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah Allah an ka ce Allah ya gafarta masa kaman ya aikata laifi kenan da haka iyayen kake yi wa addu'a ina fata an gane wa yudu ali walidayhi bil maghfirati war rahma iyayen zai dinga roƙawa gafara da rahma wannan hadisi akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan hadisi mujalladi na biyu shafi na 65 wan nasa'i imam an-nasa'i mujalladi na 1 shafi na 275 zuwa 276 wa tirmidhi imam at-tirmidhi mujalladi na biyu shafi na 144 wa ibn majah ibn majah mujalladi na 1 shafi na 451 zuwa 450 da kuma 400 kai da 58 wa tahawi imam at-tahawi a mujalladin sa na 1 shafi na 278 wa ibn hibban fi sahihi ibn hibban shi kuma hadithi na 769 wal baihaqi imam al baihaqi hadithi na 84 da kuma na 25 wa tayalisi imam tayalisi shi kuma mujalladin sa na ko kuma shafi na 701 zuwa 702 wa ahmad imam ahmad mujalladin sa na hudu shafi na 247 zuwa 248 da kuma 249 da 252 min hadith al-mughira ibn shu'bah hadith al-mughira dan shu'bah radiyallahu an wa qala at-tirmidhi imam at-tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun wa qala al-hakim hakim abu abdullah an-naisaburi yace sahihun ala shart al-bukhari wannan hadithin sahihi ne bisa sharadin bukhari wa wafaqahu adh-dhahabi wa huwa kama qala kuma haka hadithin yake kamar yadda suka faɗa wasiyaqu lin-nasa'i wa ahmad duk da cewa siyaqin lafazin na imam an-nasa'i ne da imam ahmad fi riwaya a wata riwaya wa ziyadati thalath amma ziyada da aka samu kare-kare har guda uku li abi dawud wannan ziyada ta abi dawud ce wal hakim wa dayalisi wa li ahmad al ula yani wato biyin farko ziyada ce da aka samu daga imam ahmad minha wa lil baihaqi ath-thalisa imam al baihaqi shi kuma ta uku wa qala abu dawud wa ibn hibban imam abu dawud da ibn hibban a ruwaya su sai suka ce wal wasiqitu badala difulu wasiqitu yusalla alai a wannan ruwaya sai aka ce wasiqitu bari yusalla alaihi shi ma ana yi masa sallah badala difulu a madadin ruwaya da muka karanta ta karamin yaro karamin yaro a diful karami ana yi masa sallah to a wannan ruwaya asiqitu bari kaga wanda bai gama cika abin nan ba shi ma ana iya masa sallah وهو رواية للحاكم وأن الرواية تحاكم والبيهقي وأحمد وعزاها الحافظ إن سنع الحافظ يكاوت في التلخيص أتكين التلخيص الهبير مجلد نبي يرشافي ندريد أربعين دا بقوي للترمذي أيضا إمام الترمذي شما هروي وهو wahamun amma wannan an samu kuskure wahami ne fa inna ma lafazuhu inda indahu ka lafazil jama'a domin lafazin lafazin sa indahu a wajensa kamar lafazin sauran jama'a ne da suka ruwaito an gane ko gaba ta hamsin da ɗaya wa kullum min almashi amamaha wa khalfaha kowace tafiya a ƙafa da aka yi a gaban gawa ko bayanta sabata an rasulillah ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi'ilan a aikace kama qala Anas ibn Malik kamar yadda Anas dan Malik radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yamshuna amama al-janazati wa khalfaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar duk sun kasance suna yin tafiya a gaban janaza kuma suna yin tafiya a bayanta akhrajahu ibnu majah ibnu majah ya fitar da wannan hadisi na 1483 wa tahawi mujalladi na 1 shafi na 278 min dariqaini wannan surwato hadisin ta hanyoyi guda biyu an Yunus ibn Yazid daga Yunus ibn Yazid an ibn Shihab anhu qultu sai ce wa hadha sanadun sahihun shak albani ce wannan sanadi ne sahihi ala shar'i ash-shaykhain to ka duba lamba ta ɗaya kultu sai na cewa amma fil jauharin naqi amma ka koma cikin littafin aljauharun naqi a mujalladin sa na hudu shafi na 25 wa fi musannaf haka in ka duba al musannaf na abdurrazzaq an ma'amar wanda aka samu hadisi daga ma'amar an ibn tawus an abihi qala yace ma masha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta mata illa khalfal janaza akwai hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi tafiya a ba bai yi tafiya ba wajen raka gawa har ya bar duniya sai a bayanta ma'ana baya yake bi wa hadha sanadun sahihun ala shartil jama'a fa aqulu sai in ce kaifa wa huwa mursal to yaya ai wannan hadisi kuma mursal ne ya za a ce hadithun sahihun ala sharti aljama'a yake ce hadisi ne mursal fa inna dawusan domin dawus tabi'iyun tabi'i ne wa qad arsalahu kuma yayi irsalin wannan magana an gane ko yawwa kagan ka kalli wannan maganar daga dawus ne ko dawus shi kuma an abihi an gane ko qala ma masha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta mata illa khalfal janaza yake ce dawus tabi'i ne wa qad arsalahu wal mursalu laysa hujjatan indahum yace kuma a wajen malaman hadisi mursal ba hujja bane wa qad aradahu hadithu anas kuma gashi da ma hadithin anas as-sahih wanda ya inganta ya ci karo da shi wa allahu shaukani haka ash-shaukani ya faɗi illar wannan hadisi a mujalladin sa na hudu shafi na 62 aidan bil irsal shi ma ya soki wannan hadisi da cewa hadisi ne mursal wanda aka samu daga tawus walakinahu qala sai dai ya ce lam aqim alaihi fi shay'in min kutubil hadith an gane ko lam aqib alaihi fi shay'in min kutubil hadith to kaga kenan wannan ba zai iya muqawama da ko ba zai iya ainihin cin karo da hadisin Anas ba wanda shi kam ya inganta cewa ana iya bin jana'iza gabanta ko baya dama ko hagu kamar yadda ruwayoyi suka suka tabbata lakin al-afdala sai dai abin da yafi falalar almashi khalfaha yin tafiya a bayanta na fata gane li'annahu muqtada qawluhu domin wannan shine abinda wato muqtada qawluhu sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam take hukuntawa wattabi'ul janaiz kuraka janaza janaiza haka ce kuraka ka wuce can gaba ai kamar ba kai kake kai ake rakawa kenan an gane ko kuraka janaza wato kamar binta a baya fa falala wa ma fi ma'anahu mimma taqaddama fil mas'ala wato da kuma abin da yazo da ma'ana irin wannan cikin abin da ya gabata a mas'ala ta 43 awwali hadha al-fasl tun a farko farkon wannan fasali wa yu'ayyiduhu qawlu ali radiyallahu anhu kuma maganar sayyidina ali radiyallahu anhu tana karfafa wannan magana al-mashyu khalfa ce tafiya a bayan mamaci bayan gawa afdalu shi yafi falala minal mashi amamaha sama da tafiya a gabanta ina fata an gane ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatil fadli falalar kamar falalar sallar mutum a cikin jam'i da kuma sallar mutum shi kadai akhrajahu ibn abi shayba fil musannaf ibn abi shayba a cikin al-musannaf ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 4 shafi na 101 wa tahawi imam at-tahawi mujalladi na 1 shafi na 279 wal baihaqi a mujalladin sa na 4 shafi na 25 wa ahmad ahmad hadisi na 754 wa kadhabun hazm fil muhalla haka ibn hazm a cikin al-muhalla mujalladin sa na 5 shafi na 165 wa sa'id ibn al-mansur da sa'id ibn mansur min dariqaini anhu قال الحافظ الحافظ ابن حجر a cikin mujalladinsa na uku shafi na 143 yake tafi ahadihima game da ɗaya daga cikin su wa isnaduhu hasan cha isnadin hadithin hasan ne wa huwa mawqufun kuma hadisi ne mawqufi lahu hukumul marfu amma yana da hukuncin hadisi marfu'i lakin hakal asramu an ahmad sai dai al asram ya hakaito daga imamu ahmad annahu takallama cewa imamu ahmad ya dan yi magana fi isnadihi game da isnadin wannan hadisin qultu lakinnahu yataqawwa bi tariqil akhar nace sai dai wannan hadisin zai iya samun takauya zai iya karfi in an hada wato an duba wata hanyar da hadisin yazo ta wata hanyar to an hada da wannan shi wannan din zai iya samun ya takawwa zai iya yin karfi ya zama hadisin ya inganta to za mu iya shiga tambihun muna da lokaci minti nawa ya rage uku tambihun sai Sheikh Albani yake cewa jan hankali qala shaukani aqiba kalimatihi as-sabiqa ash-shaukani bayan waccan kalma da ya faɗa ya ce wa hukiya an hakaito fil bahar a cikin al-bahar littafi ne an thauri annahu qala yace ar-rakibu yamshi khalfaha ya ce din mai tafiya akan abin hawa shine zai raka gawa a baya walmashi amamaha mai tafiya a ƙasa shi kuma yana can gabanta wa yadullu lima qalahu hadithul mughira al mutaqaddim yace hadithin mughira bin shu'ba wanda ya gabata yana nuni zuwa ga abin da ya faɗa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce arrakibu khalfal janaza wal mashi amama nan ya ce wal madi sai ku gyara arrakibu khalfal janaza ma'ana mai tafiya akan abin hawa yana bayan janaza wal mashi mai tafiya a ƙasa amama ha yana gabanta qariban min ha dab da ita an yamini ha ko dai dama da ita au an yasari ha ko hagu da ita akhrajahu ashabu sunan wasahu ibn hibban wal hakim wa hadha madhhabun qawi wannan mazhabi ne mai karfi cewa shi wanda yake tafiya a ƙasa yana can gaban to a gaban kuma zai iya dawowa kusan dama da ita ko hagu da ita duk yana da hukuncin amam din sai kuma wanda su kuma masu abin hawa to su kuma suna can bayanta qultu sai ce kalla fa innal haditha bi hadha al-lafz rawahu ahmad min tariq al-mubarak ibn fadala wa fihi da'fun ya ce samu wannan ba za ta sabu ba in ji Sheikh Albani domin wannan hadisin da wannan lafazin Imam Ahmad ya ruwaito shi ta hanyar Mubarak ibn Fadala wa fihi da'afun kuma gaskiya hadisin akwai rauni a cikin sa wa qad zada ghayruhu wanin sama ya ƙara fa qala khalfaha wa amamaha kama taqaddamat al-isharatu ilaiha kamar yadda ishara ta gabata wato nuni da ishara ya gabata zuwa gare ta wa qad rawaha al-mubarak kuma dama mubarak ibn fadala ya ruwaice ta aidan inda tsayalisi wanda ruwaya ce wanda imamu tsayalisi ya kawo ta fawajaba al-akhadhu biha wannan sai nuna wajabcin yin riko da ita wa hiya nassun wato wannan ruwaya nassi ce fit takhayyiri wajen ba da zabi la fit tafdili la fi tafdili taqaddumi alaiha hadisin ba yana maganar falalar shan gaban ita janaza ba yana magana akan ba da zaɓi ko dai mutum ya tsaya a gaba ko mutum ya tsaya a baya an ba shi zaɓi dama ko hagu ba ana nufin wanda ya tsaya a guri kaza ya fi wanda ya tsaya a guri kaza falala ba ne wa min garibi wannan abu ne ma sabo baƙo anna hadhihi ziyadata zakaraha sahibul muntaka cewa wannan ziyada din sahibul muntaka ma ya ambace ta fil makan alladhi ashara ilayhi shaukani nafsu a inda shi ash-shaukani yayi ishara zuwa gare ta shi kansa bi qaulihi anifan da magana sa ta dazu al mutaqaddim wadda ta gabata thumma huwa zahala anha sannan sai kuma ya manta da ita sai ya faɗi wani abu ba ita ba to sai mu tashi wa juzur rukubu bi shar'in ko lokaci yayi abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah amin